أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci kuma muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa ya bamu wato dama tare da ƙara tsira da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam barkanmu da saduwa da ku a cikin darasinmu mai taken haɗa nasoshi darasinmu na talatin kenan insha Allahu ta'ala muna tare da littafi guda biyu da muke tafiya da su littafin daf'o'i hamil ittirabi an ayatul kitab na ash-sheikh Muhammad al-Amin ash-Shanqiti al-allamatul Qur'ani da kuma as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha na ash-sheikh Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu saboda wani ya kawo wata aya wani bai kawo ba sai mu har hada su kenan in kuma sun kawo duka sai mu bi su tare da yin muqarana ba tare da mun ɗauki littafi ɗaya ba mun ƙara bayanin sa sannan mu ɗauki ɗaya to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya mas'alan mu da zamu tashi akan ta za mu tashi ne akan mas'ala ta 108 a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a ƙarƙashin aya wato ta 75 a cikin suratu Ali Imran malam yace fa in kila idan aka ce kaifa khassa ahlal kitabi bi anna minhum aminan wa kha'inan ya akai Allah ya keɓance bayani akan Yahudawa ahlul kitabi cewa a cikin su akwai amintacce kuma akwai mayaudari bi qaulihi da Allah ya ce wa min ahlil kitabi daga cikin ma'abuta littafi man inta amanhu bi qintarin akwai wanda in ka amince mishi da qintar dukiya mai yawa wal qanatir al muqantara kenan yu'addihi ilaik zai sadar da ita zuwa gare ka kenan koda ka bashi dukiya mai yawa zai iya dawowa da ita aya ta 75 a cikin suratu wato ali imran man inta amanhu bi qintarin wadansu malamai suka ce nan niyaba ce inta amanhu ala qintarin sai an ka ce bi qintarin wanda kuma waɗansu ce tadmini ne malaman kufa suna cewa niyaba harfil jarri hurufil jarri tanubu ba'daha an ba'd inda ba inda akwai matsala ba su kuma malaman basar suna cewa at-tadmin ne wani fi'ili na kumshi ma'anar wani ilimi ya doki wani fi'ili na kumshi ma'anar wani fi'ili magana ce mai yawa to malam yace wal muslimuna wa ghayruhum min ahli al-milal kadhalik da musulmai da wanda ba musulmai ba da ahlul kitabi ma da wanda ba ahlul kitabi ba haka suke daga cikin su akwai amintacce akwai wanda ba amintacce ba malam ya ce minhumul aminu wal kha'in daga cikin su akwai amintacce akwai mayaudari ko cikin musulmai akwai shi to me amfanin keɓance wani zai iya hankalin shi zai iya ce to me amfanin faɗar wannan magana ga ahlul kitab malam ya ce qulna za mu ce inna ma khassahum bi itibari waqi'atil hal na an keɓance suna saboda hali bayani na halin da ake ciki fa inna sababa nuzulil aya domin sanadiyar sabkar wannan aya anna abdullahi ibn salam udi a alfan wa mi'atai uqiyatan an ba shi wato kenan dinari dubu kenan da uqiya an gane ko wa mi'atai uqiyatan dubu ɗaya wato uqiya dubu ɗaya da ɗari biyu minas zahabi uqiya wani nau'i ne na dukiya da ake lissafi da shi a can wancan lokaci an gane ko na zinariya fa addal amanata fiha sai ya isar da amana wa finhasa bin azura shi ko ni bayahudi da ake kira ɗaya daga cikin jagororin yahuda da ke madina kenan finhasa bin azura udi a dinaran an ba shi amana ta dinari ɗaya fa khanahu sai ya yaudara wali anna khiyanata ahlil kitabi an gane ko malin yace fa khanahu wali anna khiyanata ahlil kitabi almuslimina takunu an istihlalin kenan nan malin yace dalilin na farko saboda sababin nuzuli ne ake zance wasu yahudawa ne guda an bashi amana ya kawo amana guda an bashi amana yace amana shi yasa aka yi zancen su kenan kebancewa saboda sababin nuzul malam ya ce kuma daga cikin dalilai an gane ko da malamai suka faɗa ko ko daga cikin dalilin da malam shi ya kawo cewa ahlul kitabi idan suka yaudari wanda an musulmi takunu an istihlalin su a wajen su a matsayin abu ne halat ne tunda sun ce laysa alina fil ummiyina sabil mu a wajen mu babu wani abu kenan addinin yahudanci addini ne wanda ya gino akan aqida ta yahudanci da jinsi na yahudanci duk mutumin da ba yahude bane ba zai shiga cikin addinin su ba shi yasa ba sa yin wurin ibada sai inda akwai su sai su halatta ma cikin addinin su sun halatta su zalunci kowa ba laifi yadda kuma wannan abin yayi tasiri ga waɗansu musulmai zaka iske suna ganin zaluntar mutumin da ba musulmi ba kamar abu ne wanda yake ya halatta ko ko yayi tasiri ga waɗansu ta fuskar kabilanci wanda suna ganin zaluntar duk mutumin da bai jin yaren su ko ko ba dan kabilar su bane abu ne wanda yake halatta akida ce ta yahudawa an istihlalin bi dalili akhir al-aya saboda karshen aya mallin yace yake nuna cewa suna yi ne sun halatta shi domin yace zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil bi khiyanati bi khilafi khiyanati al-muslim muslimi al-muslima sabanin musulmi ya yaudari musulmi an gane ko domin idan musulmi ya yaudari musulmi ya san haramun ne a aqida ta musulunci ko ba haka ba amma su a wajen su idan ba yahudi ya zalunci wanda ba ba yahudi ba to halatta ne falidhalika khassahum bi saboda haka aya ta ɗan keɓance su da abin nan to a nan za mu gane waɗansu abubuwa a ƙarƙashin wannan misali waɗanda suke cewa wannan ayar ta sabka ne yahudawa da an kai musu adalci misali an yi adalci ne ga musulmi da wanda yake ba musulmi ba kenan wannan yana nuna cewa ba za a yi ma mutumin da yake kafiri ba adalci ko a faɗi abu nashi mai kyau ko ko wanda ba mai kyau ba alhali gashi an danganta sata zuwa ga wani bai hudi ayoyi sun sabka a cikin sutun nisa kuma sun yi bayanin haƙƙin sa ko kuma musulmi ne suka so zaluntar sa an gane ko Allah subhanahu wataala yake cewa wala takul lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna Allah kana ghafurur rahima wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum aka ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ya kare waɗanda suke yaudarar kawunan su sun yi amfani da musulunci dan su zalunci wanda ba musulmai ba to idan musulunci zai iya kare haƙƙin ba yahudi Allah subhanahu wataala ya sabkar da ayoyi tun daga sama ta bakwai dan ya kare haƙƙin mutumin da ba musulmai ba to ya za a yi a ce mutum zai ba kanshi damar da zai yaudara zai ci haƙƙin kafiri ko ya ci haƙƙin ɗan uwansa musulmi ya tauye masa haƙƙinsa kaga wannan abu ne wanda yake na buƙatar dole sai mun yi tunani akan irin waɗannan mas'alolin idan Allah zai gaskatar da kafiri wanda yana akan kafirci misali Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu annaml yake cewa ta cikin kissa annabi Suleiman da Balqis qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun da ta faɗi cewa masu mulki idan suka zo za su ruguza gari kuma za su mai da masu mulkin garin kaskantattu sai ta ce wa kazalika yaf'alun waɗansu daga cikin malamai suka ce wawul atfi ce kenan haka suke aikatawa waɗansu malamai suka ce a'a wawul isti'nafi ce kenan wa kazalika yaf'alun Allah ne ce haka suke aikatawa ya gaskatar da magana ta kafin ta musulunta ta zo wajen Annabi Suleiman tunda daga bayani ta musulunta ta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin ina fata an fahimci ni hadisi ya tabbata a cikin wato sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Abu Huraira ya zo a gidansa shedani ya zo ya masa sata yana kama shi hasso uku ya bashi wata addu'a da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa ya tambaye shi abin da ya gaya masa yace idan ya karanta ayatul kursi zai samu tsaro yace sadaqaka wa huwa kadhub a wata riwaya amma innahu sadaqaka fa huwa kadhub ko a wani lafazi kenan ma'ana yayi maka gaskiya kaga sadaqaka nan ya kawo fi'ili yayi gaskiya wa huwa kadhub alhali shi makaryaci ne kaga wannan yake nuna cewa yana da kyau lokacin da za a yi hukunci akan mutane a rinka kallon mizani na adalci nan an kuma malamai sun faɗa cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ibra ana kallon umumin lafz lafazin da ya shafi kowa da kowa ba wai bi khususis sabab ba za a dauki kawai wanda ayat ta sabka akan sa domin idan muka ce za mu yi aiki da wannan to sauran mutane yaushe za a sabkar da ayoyin da za su yi magana wato akan akan su kuma in mun ce ayat zina misali hukuncin ta sabka ne kan wani to sauran mutane za su yi zina yaushe za a saukar da ayoyin da za su yi bayani kan hukuncin su idan wannan ayat ba ta shafe su ba dan haka muna fatan yan uwa su fahimci mas'aloli na ilimi da kyau dan haka dai yin adalci a musulunci abu ne mai kyau nan yahudawa ne Allah ya bambanta kuma ba dan saboda kawai kan yahudawa ɗaya wannan ayat za ta yi aiki ba kuma malaman hadisi da muke gani su ma kansu suna yin adalci za a ce saduqun yukhta saduqun yana gaskiya yukhta amma yana kuskure to kaga nan da suka kawo saduqun sun bashi mi haƙƙin shi na mai gaskiya kuma yukhta ina yin kuskure to idan aka ce a yanzu misali idan aka ce to za a ce kawai saduqun ne ba za a ce yukhta ba to ina zancen taskiya kuma ina zancen adalci to don haka dai yana da kyau ko malaman hadisi suna da wato mizani na auna mutum su bashi haƙƙin sa wannan shine abin da zan iya cewa karkashin wannan aya wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba shine wato a cikin suratu Ali Imran a karkashin mas'ala ta 109 a cikin as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha a cikin suratu Ali Imran aya ta 83 a cikin as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce walahu aslama man fis samawati wal ard ga Allah ne wanda ke cikin samai da ƙasa ya miƙa wuya tau'an ko ya so wa karhan kuma ko yaƙi kenan tau'an au karhan ko sun so ko sun ki yace wa aktharul jinni wal insi kafara kuma mafi yawancin mutane da kafirai wa mutane da aljannu wa aktharul jinni mafi yawancin aljannu wal insi da mutane kafara kafirai ne qulna mallan yace al muradu bi hadha abinda ake nufi da wannan al istislamu miƙa wuya walin qiyadu da jayuwa lima qadahu Allahu alaihim ga abinda Allah ya kaddara mu ya hukunta musu wa qaddarahu da abinda Allah ya kaddara musu min alhayati na rayuwa wal mauti da mutuwa wal maradi da kuma rashin lafiya was sihhati da lafiya was shaqa'i da kuma tabewa was sa'adati da samun arziki da tsira a duniya da lahira wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka kenan nan sai a nuna maka cewa nan ba musulunci irin wancan ake nufi ba na shiga musulunci tsau'an shine mutum ya shiga musulunci ko ya so shine in kaga dama ka shiga musulunci in kaga dama ka dina amma karhan na ana nufin dole ne abinda Allah nan aslamu tsau'an karhan shine wato dole abinda Allah ya hukunta ba yadda za ka yi da shi nan istislamu jayuwa ce ta kaddara kau al-islamul kauni kenan ba al-islamu shar'i ba an gane ko kamar shi ma al-irada akwai al-kauniyya akwai kuma wato alkauniyya alqadariyya irada wadda take kauniyya qadariyya wadda kun fa yakunu sannan kuma akwai al-irada wadda take ash-shar'iyya to ita ma wannan al-islam akwai ash-shar'i akwai kuma al-kauni ya kamata mu fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba shine mas'ala ta abin nan a karkashin aya ta 90 kenan duka malamai guda biyu sun kawo wannan bayani da haka za mu ɗan tattauna a ƙarƙashin wannan mas'ala da yake muna cikin littafin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatu hana muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi sai mu fara da shi a ƙarƙashin mas'ala ta 110 a shafi na 48 a aya ta 90 a suratu ali imran malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah ce innal ladhina kafaru ba'da imanihim waɗanda suka kafirce bayan sun yi imani sun mazdadu kufran sannan suka ƙara nuta suka yi nisa a cikin kafirci lan tuqbala tawbatuhum Allah ba zai taba karɓar tubansu ba lan har abada kenan wa ma'lumun mallan yace kuma sananne na annal murtadda cewa mutumin da yake yayi ridda wa in izdada wa in izdada irtidaduhu kufran koda ya ƙara bayan riddashi an gane ko kafirci fa innahu maqbulut tauba Allah yana karɓar tubarsa qulna mallin yace al-aya aya nazalat fi qaumin irtaddu ta sabka ne akan waɗanda mutanen da suka yi ridda thumma azharu tawbata bil qawl sai suka bayyana tuba da magana kawai li sitri ahwalihim don saboda su boye halin su an gane ko wal kufru fi dhama'irihim amma kafirci yana nan cikin zukatan su qalahu ibnu abbas ibnu abbas ya faɗi wannan magana waƙila malam yace a abinda ake nufi nazalat fi qaumin tabu min dhunubihim ghayra shirki ta sabka ne daga waɗansu mutane da suka tuba daga duk saban da suka yi amma ba su tuba da shirka ba idan ko kaga waɗannan tuban su bai yi ba tunda ba su shigo ma musulunci ba waƙila malam yace a ma'anahu lan tuqbala tawbatahum waqta huduril maut ba za a karbi tuban su ba lokacin da mutuwa ta so musu domin kamar da hadisi yace ana karɓar wato yuqbal tawbatu ahadikum ma lam yugharghir matukar wato ran shi bai zo lokacin da ya gama mala'iku ba to dan haka wannan shine abin da ake nufi kaga malam ya kawo amsoshi daban-daban waɗanda malamai suka yi bayani to daga cikin tafsiran da malamai suke yi suna cewa innal ladhina kafaru ba'da imanihim waɗanda sun kai kafirce bayan imanin su da annabi Isa kenan ko kuma Yahudawan da suka kafirce da annabi Yahudawa da suka kafirce ma suka imani da annabi Musa suka kafirce ma annabi Isa sun mazdadu kufran sannan suka kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko innal ladhina kafaru waɗanda suka kafirta da wato abin nan annabi Isa kenan su Yahudawa ba da imanihim ba sun yi imani da annabi wato abin nan Musa sun mazdadu kufran sannan suka kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko kiristoci innal ladhina kafaru waɗanda suka kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da imanihim bayan sun yi imani da annabi Isa sun mazdadu kufran sannan suka ƙara nuta a cikin kafirci sun san abin ba gaskiya bane su kuma suka dage akan haka duk malamai sun kawo waɗannan maganganu na dan kawo su ne saboda fa'ida ta tafsiri yanzu zamu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab a karkashin mas'ala ta 44 aya ta 90 a cikin suratu Ali Imran. Malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina kafaru ba'da imanihim waɗanda suka kafirce bayan imanin su thumma zdadu kufran sannan suka ƙara nuta cikin kafirci lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓa tuban su ba wa ulaika humud-dallun waɗannan su ne batattu malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya wadda take mai kima da daraja tadullu ala anna al-murtaddin ba'da imanihim tana nuna waɗanda suka yi ridda bayan imanin su al-muzdadina kufran suka ƙara kafirci la yaqbalu Allah tawbatahum idza tabu Allah ba zai karbi tuban su ba idan suka tuba li'annahu mallan yace saboda abbara kenan Allah yayi bayani bilan dalan lan tuqbala tawbatuhum addallati ala nafyi alfi'li fil mustaqbal wadda take nuna ba za a karbi wato abin nan ba ta kore fi'ili a can abin da yazo gaba an ce lan malam yace ma'a annahu ja'at ayatun ukhar tare da cewa waɗansu ayoyi sun zo dalatun ala anna Allah yaqbalu tawbata kulli ta'ibin waɗanda suke nuna Allah yana karɓar tuban duk mai tuba qabla huduri al-maut kafin mutuwa ta zo masa wa qabla turu'i ash-shamsi min maghribiha kuma kafin rana ta fito daga yamma ta faɗi gabas ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wata'ala kenan ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wata'ala qul lil ladhina kafaru ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya makafirai in yantahu in sun kame daga kafirci yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya gabata suratul anfal aya ta 38 da kuma wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi Allah shi ne ke karɓar tuba daga bayansa suratu shura aya ta 25 wa qaulihi da faɗar Allah yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ranar da sashen ayoyin ubangijinka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha ba zai amfani rai ba imaninta lam takun amanat min qablu wadda bata yi imani ba gabanin haka wato gabanin haka kenan ko ana iya karɓar tuba kafin wannan lokaci aya ta 158 a cikin suratul an'am malam ya ce fa innahu yadullu bi mafhumihi domin idan muka kalli mafhumin shi ala anna taubata qabla itiyani ba'd al-ayat kafin waɗancan ayoyi su zo maqbulatun min kulli ta'ibin ana karɓa su daga duk mutumin da ya tuba wa sarraha ta'ala bi dukhulil murtaddina kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana in ji malaman zaure ya kururutas shine sarraha bi dukhulil murtaddina fi qabil fi qabul tauba cewa waɗanda suka yi ridda ana karɓar tuba su qabla hadhihi al-aya kafin wannan aya mubasharatan wato kai tsaye kenan fi qaulihi a fadar Allah kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim ya za a yi Allah ya shirye da waɗansu mutane waɗanda suka kafirce bayan imanin su wa shahidu annar rasul haqqun sun san manzo gaskiya ne an gane ko ila qaulihi inda Allah yace innal ladhina illal ladhina tabu min ba'di zalika sai waɗanda suka tuba kaga Allah yace kafaru ba'da imanihim sun kafirce bayan imanin su kenan ai sun yi ridda to sai kuma Allah yace illal ladhina tabu min ba'di zalika sai waɗanda suka tuba ba'da zalika bayan wannan wa aslahu suka gyara suka gyara imanin su kenan da ayyukan su fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne a Ali Imran aya ta 86 zuwa aya ta 89 falistithna'u mallan ya ce togewa da aka yi fi qaulihi a cikin fadar Allah illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba raji'un ilal murtaddin ba'da al-iman za ta koma ne zuwa ga waɗanda sun kai ridda bayan imani al mustahiqin lil azabi wal la'na waɗanda anka ce sun za su sun cancanci azaba da la'anta Allah in lam yatubu in busu tuba ba kamar yadda ayat ta faɗa wa shahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat abinga ula'ika za'uhum anna alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in kenan malam ya kawo zancen ne amma a cikin ayat bai kawo ba shi yasa wani zai iya cewa to ina an kai zancen sun sun cancanci azaba da la'anta wa yadullu lahu aidan malam yace kuma daga cikin abin da ke nuna cewa ana karɓar tuban mutum ko da ya ridda qauluhu ta'ala fatar Allah wa man yartadid minkum an dinihi wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin sa an gane ko fa ya mutu wa huwa kafirun yan mutu yana kafiri aya ta 217 a cikin suratul baqara li anna mafhumahu domin abinda zamu fahimta annahu in taba cewa in ya tuba qabla al-mauti kafin mutuwa qubilat taubatuhu mutlaqan za a karbi tuban shi kai tsaye to kaga kenan yanzu can wagga aya ta ce ba za a karbi tuban su ba ko wadannan su ayoyi sun nuna har mutumin da ya ridda za za a karba mishi ina fata an fahimce ni to kaka kafin in shiga cikin bayani waccan aya ta cikin suratul anfal da tace kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya gabata akwai wani hadisi da yake cewa al-islamu yajubbu ma qablahu musulunci yana goge abin da ya gabace shi to sai kaje wani ya ce yajibu ma qablahu saboda bai nemi sanin hadisin ba ko ya inganta ko bai inganta ba misali bai nemi binciken sharha ba ya san menene ake nufi kalimar yajibu ne ko yajubbu ne kawai sai je ya fassara ta abin da ya ga dama dan haka ɗaliban ilimi sai an yi hattara Allah ya muna mai kyau. Malam ya ce, wal jawabu min arba'ati aujuhin, wato za a ba da amsa ta fuskoki guda hudu. Al'awwalu na farko, wa huwa ikhtiyaru ibn Jarir, wato shine zaɓin ibn Jarir, wa naqalahu an ibn Rufai'in an abil aliya, kinan ya cira to shi ne daga ibn Rufai' an abil aliya. Annal ma'ana innal ladhina kafaru, waɗanda suka kafirta minal yahudi ne daga yahuda bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da imanihim bayan sun yi imani bihi da shi qabla mab'athihi kafin a aiko shi ma'ana sun san sifofinsa kuma suna fatan in yazo za su bi shi walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru suna cewa Allah ya tado karnabin karshen zamani su taimake shi thumma zdadu kufran sai suka ƙara kafirci bima asabu min adh-dhunubi fi kufrihim na daga abin da suka aikata na zunubai a cikin kafircin su to lan tuqbala tawbatuhum Allah ba zai karbi tuban su ba min dhunubihim allati asabuha fi kufrihim na daga zunuban su da suka aikata a cikin kafircin su hatta yatubu min kufrihim har sai in sun dawo daga kafircin su kenan Allah ba zai karbi tuban su ba sai sun dawo daga kafircin su wa yadullu li hadha al-wajh malai yace abin da yake nuna wannan fuska ta magana qauluhu ta'ala faɗar Allah wa ula'ika humuddallun waɗannan su ne batattu li annahu yadullu ala anna tawbatahum mallan yace domin wannan yana nuna cewa taubansu ma'a baqa'ihim alartikabi dalal tare da tabbatuwarsu da wanzuwarsu akan wato aikata banna wa adamu qabuliha ba tare da karɓarta ba hina izin zahiru abu ne mallan yace to wannan sai zamanto abin nan abu ne wanda yake abin nan bayyane domin an ce ma'a baqa'ihim ala irtikabi dalal tare da tabbata su akan mi akan banna wa adamu qabuliha kuma ba tare da an karbi ayyukan su ba kenan shikenan malam yace to hina idan akan hanga zahirun sai ya zamanto ba za a karbi tuban su ba abu ne wanda yake zahiri tunda ba su tuba ba suna na akan banna malam yace asani amsa ta biyu wa huwa aqrabuha indi malai ce ni a wajena ni na fi zaɓar ta shi yasa kaga zaka iske an safi na malamai ce indi ni a wajena ba tare da na tilastar da wani ba ina fata an ni ko ko kaje malamin ya ce lam aqif alaihi binciken malami shi kaje ce a ni ban kai gare shi ba don ba duk ilimin duniya gaba ɗaya mutum ya tara shi ba ina fata an fahimci ni ko wallahu a'lam ko wa huwa aqrab wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani ko ko wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah ko wal aqrabu abinda an mafi kusa kenan ga dacewa ko wal aswabu abin da fi dacewa subhanallah malamai suna son su nuna yadda ake da adabi na tattaunawa amma wani zaka iske ilimin sa bai taka kana karya bayan ta kokarin siya kuskurantar da mutane kuma dole fahimtar sa shi a fahimtar sa kai a matsayin ka na ba ma'asumi ba ka tabbatar da kana kuskure to me yasa kake tunanin cewa kai duk abin da ka fahimta shine gaskiya abin da wani ya fahimta ba gaskiya bane to in ka yarda kai ba ma'asumi bane to duk hukuncin zaka iya dora ma wani kana iya dora ma kankashi ina fata an fahimci ni asani na biyu wa huwa aqrabuha indi mallan yace to shine mafi kusa abinda an kai ittifaki akan kuskure ne to wannan kuma an yi ittifaki akan kuskure anna qawluhu ta'ala cewa fadar Allah lan tuqbala tawbatuhum ba za a karbi tuban su ba lan tuqbala tawbatuhum ba za a karbi tuban su ba ya'ani idh tabu inda huduril maut idan suka tuba lokacin mutuwa wa yadullu li hadha alwajh amrani mallan yace to ita ko wannan fassara akwai abubuwa guda biyu da suke nuna ta al-awwalu na farko annahu ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala bayyana fi mawadi'a ukhra Allah ya nuna a cikin waɗansu wurare daban-daban annal kafira alladhi la tuqbalu tawbatuhu kafirin da ba a karɓar tubansa huwa alladhi yusirru ala al-kufri wanda ya doge akan kafirci hatta yahdurahu al-maut sai mutuwa ta zo mishi fa yatuba fi dhalika al-waqt sai ya tuba a wannan lokaci ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala walaysat at-taubatu lil ladhina ya'maluna sayyi'at tuba bai kasance ba ga mutanen da suke aikata mummunan aiki hatta idza hadara ahaduhumul maut sai mutuwa ta zo madayan su qala inni tubtu al'an sai ya tuma ya zabure ce na tuba yanzu walal ladhina yamutuna hum kuffar da kuma waɗanda suka mutu kafirai in an tashi su ce sun tuba duka waɗannan Allah ba zai karbi tuban su ba fir'auna da ya ga mutuwa yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin kafirai kuma in sun ga wuta za su ce ma Allah sun tuba Allah ce to ƙarya suke yi walau tara idh wuqifu ala an-nar فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون wannan aya da ta nuna ba a karɓar tubansu tana cikin suratul nisa'i aya ta 18 malam yace faja'ala ta'iba inda huduril mauti Allah ya sanya wanda yake son ya tuba lokacin da ya ga mutuwa wal mayyiti ala kufrihi da wanda ya mutu akan kafircin shi sawa duddai makahi sun yi dare malam yace wa qaulihi ta'ala da fadar Allah falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin su ba zai amfane su ba su kafirai lokacin da sun kaga azaban mu a cikin suratu ghafir aya ta 85 wa qaulihi da fadar Allah fi fi fir'auna da fir'auna inda yace al'ana al'ana a yanzu wa qad asaita ka saba ma Allah kidan ka saba ma umurnin Allah qablu can gabani wa kunta minal mufsidin ka kasance daga cikin mabannata kuma kace a karbi tuban ka fir'auna aya ta 91 a cikin suratu Yunus. Malam yace to fal itlaqul ladhi fi hadhihi al-aya itlaqin da an kai na cewa ba za a karbi tuba ba yuqayyadu bi qaidi ta'khir at-tawbati ila hudhur al-maut sai a dabaibaice shi ayi masa iyaka da cewa sai in lokacin mutuwa yayi li wujubi haml al-mutlaqi ala al-muqayyid kamar yadda malamai suka yi tabbatas a cikin ilmin usul fiqhi ana ɗaukan mutlak akan muƙayyad a dabaibice shi kina wannan ta ce ba a karɓar tuban su kak to sai wata zo ta ce a'a in ba lokacin mutuwa yayi ba koko in ba sun mutu akan kafirci ba sun tashi kiyama sun ce sun tuba malam yace to wannan kuma shine kaida ta usulul fiqh kama ta qarrara fil usul an gane ko wanda kuma malam yace li wujubi hamlil mutlaqi ala al muqayyid akwai maganganu idza tahada sabab wal hukm wannan shine wanda an kai wajibci akan sa akwai saura waɗanda akwai sabani akwai wanda kuma malamai sun da'afa shi sai ka koma cikin littattafan usulul fiqh da littattafan usulul tafsir zaka ga al-mutlaq wal muqayyad malam yace to wasani nabiyu annahu ta'ala ashara ila zalika bi qawlihi Allah ya nuna wannan ishara zuwa gare shi kinan ita ga magana sun mazdadu kufran sun dadu akan kafirci fa innahu yadullu ala adami taubatihim fi waqti naf'iha yana nuna cewa basu tuba ba lokacin da tuba yake da amfani kaga wannan shi yasa dalilin da ya sa malam ya zabi wannan magana akan abin nan magana ta ta farko kenan an gane ko sai malam ya ce wa naqala ibnu jarir hadha alwajh athani ibnu jarir ya cirato wannan magana ta biyu alladhi huwa taqyid wanda anka dabaibace bi huduril mauti da hallaran mutuwa anil hasan daga hasan mun ce in an ce hasan galibi a cikin littattafan tafsiri ana nufin al-Hasan al-Basri wanda yake na rikicin kibaru tabi'in wa Qatada da Imam Qatada wa Ata da Ata al-Khurasani al-Khurasani was-Suddi duka anyo riwaya daga gare su kaga kashe ilimi ya gabatu ne akan maganganun magabata ko na tafsiri ko na hadisi ko na menene kada mutum ya je ya binciken sa ko na magister ko na doctora ya rinka ganin malamai ba komai bane alhali kuma su waɗanda suka rubuta littafan nan ba su da doctora kuma su waɗanda suka rubuta littafan nan ba yadda za a yi ka rubuta ilimi ka rubuta magister ko doctora in ba da su suka rubuta suka ajiye maka ba ka girmama su ka ba su matsayin su kai ma sai ka samu naka matsayi kowa yana samun nashi rabo a wajen Allah subhanahu wataala kuma majistar da doktora ko doktora guda ko majistar duka ibara an darsin wahid qadiyya guda ce galibi za ka yi bincike kan ta ka faɗaɗa ka yi bayani ba shi ke nuna ka tara karatu mai yawa ba sai in ka ci gaba da bincike wallahu a'lam الثالث مالن yace abu na uku amsar da aka bayar anna ma'ana lan tuqbala tawbatuhum ba za a karbi tuban su ba ai imanuhumul awwal imanin su na farko li butlanihi bir riddati ba'dahu domin sun bata shi bayan sun yi ridda ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن جريج ابن جرير يكاو مغانا دغا ابن جريج ولا يخفى ضعف هذا القول مالن يتشي wannan magana rauninta ba baya boyuwa wa bu'duhu an zahiril Qur'an da nisantarta daga zahirin Al-Qur'ani الرابع magana ta hudu annal murada bi qawlihi lan tuqbala taubatuhum amsa ta hudu malam yace abinda ake nufi da ba za a karbi tuban su ba annahum lam yuwaffaqu litawbatin nasuh Allah ba zai ba su ba zai datar da su ba da tuba ingantaccen tuba hatta tuqbala minhum balle ma har a karba gare su wa yadullu li hadha alwajh abinda yake nuna wannan qawluhu ta'ala fatar Allah innal ladhina kafaru innal ladhina amanu waɗanda suka yi imani thumma kafaru suka kafirta, thumma amanu suka yi imani, thumma kafaru suka kafirta, thumma zdadu kufran, sannan suka dage suka nace akan kafirci, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah ba zai gafarta musu ba, wala liyahdiyahum sabila, kuma ba zai shiryar da su hanya ba wadda take ta gari. Aya ta 137 a cikin suratul Nisa. Fa inna qawlahu ta'ala domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala liyahdiyahum sabila, Allah ba zai shiryar da su hanya ba. yadullu ala anna adama ghufranihi lahum abin yana nuna cewa Allah ba zai gafarta musu bane li adami tawfiqihim litawbati domin Allah bai musu tawfiqi ba na su tuba wal huda su shirya ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wataala innal ladhina kafaru wa zalamu lalle wanda suka yi kafirci kuma suka yi zalunci lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bai kasance zai musu gafara ba malaman nahwu suna kaddara muridan kinan lam yakunillahu muridan liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa Allah ba zai shiryar da su hanya ba illa tariqa jahannam sai hanya ta jahannama suratul nisa aya ta 168 aya ta 169 waka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle waɗanda kalimar ubangijinka ta tabbata a gare su ta azaba la yu'minun ba za su yi imani ba aya ta 96 a cikin suratul yunus kenan ba za a ba su dama ba balle ma har su tuba tunda sun rigai sun wato nuta cikin ɓanna har suna ganin cewa ba abin da za a yi to sai a bar su su gani in sun zo kiyama ko in mala'ikin mutuwa ya zo a gani in akwai abin da za a yi ko kuma abin da za a yi malam yace wa nadhirul aya tamkar irin wannan aya ala hadhal qaul akan wannan magana qauluhu ta'ala fadar Allah fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in a cikin suratul muddathir aya ta 48 ceton masu ceto ba zai amfane su ba ai la shafa'ata lahum aslan hatta tanfa'ahum ba su da ceton ma balle har ceton shi amfani su an gane ko kenan nan ba za an kace ba za a karba tuba su ba ba za su ma yin tuban ba balle ma a karba shine abinda malaiki sun yi wa qawluhu ta'ala da fadar Allah wa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk wanda ya, ya bauta ma wani wanda ba Allah ba nan addu'a ana nufin bauta addu'a wanda ba a kiran kowa sai Allah ko wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba la burhana lahu bihi bai da hujja wanda ya bauta ma Allah bai da hujja al-aya suratul mu'minun aya ta 117 li anna al-ilaha al-akhar mallan yace domin abin bauta wanda ba Allah ba la yumkinu wujuduhu aslan bayyuwa ma a same shi hatta ya kuma alaihi burhanun balle ma har a samu dalili wanda za a kafawa an gane ko aula ya kuma alaihi ko ko dalilin ma ba zai tsayuwa ba ko da mutum ya samu abin bauta na ƙarya ya azato ba zai iya kafa mishi dalili ba qala muqayyiduhu afallahu anhu mai dabai bai ce wannan magana an gane ko mai littafin kenan afallahu anhu Allah shi yafe mishi malam ya maka sa addu'a to malam Allah ya gafarta ma malam ya rasu mu kuma Allah ya gafarta mana mithlu hadha alwajh alakhir wagga amsa da malamai suka bayar ta karshe huwal ma'ruf inda an-nuzzar ita ce ake kira wajen annuzzar na ba ana nufin masu kallo ba na ana nufin malaman da ke tattaunawa ilimin tattaunawa da kafa hujjoji abinda suke kira ilmul jadal bi qawlihim malin yace ana kiran shi as-salibatu la taqtadi bi wujudil mawdu in an ce as-saliba as-salbu shine korewa an gane ko asalin as-salbu yana zakuwa ga abinda bai da kyau na as-saliba ana nufin abinda aka kore la taqtadi bi wujudil mawdu ba shi ke nuna abinda an ka kore ba ma akwai shi wa idahuhu malam ya ce domin malam ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman da sun yi fice a fage daban-daban kaga nan ya shiga cikin ilimi da ake kira wato ilmu an munazara yana da littafi ma adabul bahthi wal munazara kuma malam ya yi fice a fage daban-daban tafsiri ne shari'a ce hadisi ne fiqhu ne usulul fiqh ne malam dai mausu'a ce ayatun min ayatillah to da haka nan yana zancen nan wato hadda ilmul mantiq duka mallan yana da wato karfi a cikin sa malam yace wa idahuhu yadda za a yi mutum ya gane annal qadiyata saliba indahum sadiqa fi surataini قضية السالبة قضية يعني أنت القضية نم أنا ذنتين cikin علم المنطق ده علم الجدل المبتدا والخبر yanzu in nace Muhammadun jalisun ana kiransa matsayin qadiyya to as-saliba wadda aka kore fi surataini an gane ko tana da suska guda biyu li'anna al-maqsuda minha domin abinda ake nufi da ita adamu ittisaf al-mawdu'i bil mahmul a kore cewa al-mawdu' da al-mahmul na ana nufin al-mubtada wal khabar an gane ko wato an kore cewa abin ya siffantu da wani abu wa adamu ittisafihi yatahaqqaqu fi surataini shi ko wannan yana tabbata ne a cikin abubuwa guda biyu an ce abu bai siffantu da abu ba an al'ula abu na farko an yakuna al-mawdu'u mawjudan abinda ake son a kore akwai shi illa annal mahmula muntafin anhu sai dai abinda aka kore bai tabbata gare shi ba ka qaulika kamar fadarka laysal insanu bihajarin dan adam ba dutsi bane fal insanu mawjud tabbas dan adam akwai shi wal hajariyatu muntafiyatun anhu wato amma an kore mishi kasancewa shi duci wasaniya abu na biyu an yakuna al-mawdu'u min aslihi ma'duban a'a shi abinda ma ake son a kore ma shi a kore sifar sama babu ma shi kwata kwata li'annahu idha udima idan aka ce babu abu tahaqqaqa adamu ittisafihi bil mahmul al mawjudi to daga nan ma ya tabbata cewa sifar da ma ake son a kore mishi ma ballantana ita tunda babu abin ma balle sifar sa لأن العدم لا يتصف بالوجود domin shi abinda babu ba yadda za a iya samu ma a wani abu bai siffantuwa da samuwa ka qaulika la nadhira lillahi yastahiqqu al ibada babu tamka ga Allah wanda ya cancanci ibada fa innal mawdu'a malam yace domin shi al mawdu' al mubtada kenan alladhi huwa an-nadhiru lillahi wanda mun ce tamka ga Allah mustahilun min aslihi ba amma samu shi Allah dai irin Allah babu shi wa idza tahaqqaqa adamu tahaqququhi wa idza tahaqqaqa adamuhu idan ko babu shi to tahaqqaqa intifa'u ittisafihi bi istihqaqi al-ibadati daruratan ya koru cewa ma balle ai zancen sifarsa abinda babu shi ana zancen sifarsa an gane ko abinda bahaushe ke cewa ana batun ruwa sun ci makaɗi kana batun ganga ta jiƙe ko ba haka ba ko ko abinda bahaushen bahaushe ke cewa ana ta kai ba a ta kaya mazalin ya ce wa hadhan nau'u malin ya ce wanga nau'i min asalibil lughati al-arabiyya kuma a cikin larabci ilimin larabci akwai shi kaga mallan ya tashi daga ilimin munazara kuma ya shiga ilimin larabci wa min shawahidihi yana daga cikin shawahidikin shi abinda ake kafa hujjoji kenan qaulu mur'ul qais magana mur'ul qais da yace ala lahibin la yuhtada bi manarihi idza safahu al-aud an-nubati jarjara an gane ko baiti ne na wato umrul qais da ya kawo shi a mawdu istishhada inda mallai yake kawo hujja dai yace li annal ma'ana abinda ake son a ce la ala lahibin la manara lahu aslan hatta yutada bihi kenan wato la manara lahu babu ma wato alamomi waɗanda an ka ɗaukaka manara hatta yuhtada bihi balle ma a shirye da shi kenan ma bai da masu balle a shirya da su ina fata an fahimce ni don haka kada ba mutum ya sa tsammanin akwai don haka idan an ce mutum mutacce na babu shi to balle ma zancen sifar da za a yi zance a tabbatar mishi da ita an gane ko sannan malam ya ce wa qaulul akhar da fadar wani mutum la la tufzi'ul arnaba ahwaluha wala taraddabba biha yanjahir la tufza'u al-arnaba ba a ba da tsoro ga al-arnab nan ya kawo zancin al-arnab shine wato wata ƙasa ciki nan ba a ba da tsoro ga abin nan nata abin nan arnab zomo kenan an gane ko malin yace li annahu yasifu falatan bi annaha laysa fiha araniba domin yana zancin wata wani yanki ne wanda babu abin nan a cikin sa arnab shine wato zomo wala dibab dibab jam'i ne al-dabb shine damu hatta tufzi'a ahwaluha al-arnaba an gane ko kenan balle ma hatta ba da tsoro an gane ko su waɗannan damayen balle har su ba da mu tsoro tunda babu ma babu ma zomon to ina mazan a bashi tsoro aw yanjahira fiha ad-dabb ay yadkhul al-hujra aw yattakhidahu balle ma shi damo da babu balle kuma har ya zo ya shiga cikin wato abin nan cikin ramin da yake shiga ina fata an fahimci ni don haka malam ya kawo wannan mas'ala yake cewa wa qad awdahtu mas'alata anna as-salibata la taqtadi wujud al-mawdu fi urjizati fi al-mantiq mallan ya ce ya bayyana cewa as-saliba la taqtadi wujud al-mawdu wato in an kore abba shi yake nuna cewa abinda an ka kore akwai shi tana yiwa ma babu shi balle sifarsa fi urjuzati a cikin urjuza littafin da yake wanda yake wato littafi ne urjuza kamar waƙe ne an gane ko wanda malam yayi shi tun yana a kasar su ta asali ta Mauritania biladi Shanqit yayi wannan urjuza kafin ma ya balaga fil mantiq a cikin ilmin mantiq fi mabahasi inhiraf suwar wanda mabahasi ne kebe na inhiraf suwar karkacewa surori nan surori ba na alqur'ani ake nufi ba surori na kafa wato magana a cikin ilmin mantiq wa awdahtu fiha aidan malam yace na sake yin bayani fi mabahasi tahsil wal udul babi na at-tahsil wal udul anna min al-mujibat ma la yaqtadi wujud al-mawdu yana daga cikin al-mujibat abubuwan da ana wato tabbatar da su ma la yaqtadi wujud al-mawdu abinda baya nuna akwai abin balli ma hasifarsa nahu bahrun bahrun min zibiqin mumkin an gane ko bahrun min zibiq wato kogi ne na zibiq zibiq wani nau'i ne na sinadari da ake amfani da shi wanda wani lokaci ana wanke kuɗi da shi ko kuma abin nan wanda idan an ci a ɗauke shi ba za a ɗauka ba ina ganin ko shi ne suke ce ma zai ba da hausa an gane ko mumkinun wal mustahilu ma'dumun shi ko abin da bai yiwa babu ma shi fa innahuma mujibatani wa mawdu'u kullin minhuma ma'dumun ma'dumun kenan mawdu'in kowanne daga cikin su kuma babu shi domin an ce bahrun min zibiqin bai yiwa ma a samu teku wanda take ta wannan abin wankin kuɗi balle ma ai masa sifa وحررنا هناك التفصيل فيما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضي وما لا يقتضيه mallan yace a can cikin wannan littafin naje nayi bayani na fassala bayani wannan muna kawo shi ne saboda wani lokaci ɗalibai yan uwa su san aikin karatu ba karami bane wannan alfiya ce mallan yayi cikin ilmul abin nan cikin ilmul mantiq duk da yake ina ganin ban sani ba yanzu ko an buga littafin malam yace to wa hadha alladhi qarrarna abinda mun ka tabbatar min annal murtadda mutumin da ya rida idza taba qubilat tawbatuhu in ya tuba ana karbar tubansa walau ba'da takarruri ridda thalatha marratin aw akthar ko da ya ridda so uku ko fiye da haka la munafata bainahu wa bain ma qalahu jama'atun min al-ulama al-arba'ati wa ghairihim bai saba ma abinda jama'a daga cikin cikin jama'an malamai ba suka faɗa da wani su wa huwa marwiyun an ali wa ibn abbas kuma an ruwaito shi daga aliyu da kuma abdullahi ibn abbas min annal murtadda idza takarrara minhu dhalika yuqtalu cewa mai ridda idan yayi yawaita yin ridda yana shiga musulunci za a kashe shi wala tuqbalu tawbatuhu kuma ba a karɓar tubansa ba wai wannan magana ta mu ta ci karo da maganar magabata ba wastadalla ba'dhum ala dhalika bi hadhihi al-aya wani ya kafa hujja ne da wannan aya an gane ko cewa lan tuqbala tawbatuhum kenan ba a karɓi tubarsu in wato inna innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran malan yace li anna hadha al khilafa domin wannan sabani fi tahqiqil manati yana daga cikin abin da ake kira cikin ilimin usulul fiqh tahqiqul manat tabbatar da inda illa take la fi nafsil madat ba ita kan illa bace ma'ana na ana kokarin a tabbatar da illa ne ba ana son ba shi ita illa aka yi sabani cikin ta ba ma'ana abinda salaf ya faɗa bai ci karo da abinda muka faɗa ba shin mun tabbatar da illar da suka faɗa akwai ta ko babu ta idan akwai ta illar to hukuncin su ya tabbata an gane ko ba mun yi sabani ne a cikin illar ba mun ka ce a'a da illar mu da tasu ba ɗaya bane wal mutanazirani mallan yace masu jayayya guda biyu qad yakhtalifani fi tahqiq al manat suna iya samun sabani wajen tabbatar da wato illa ma ittifaqihima ala asl al manat tare da cewa sun yarda da kan illat wato asalin illat wajen tabbatar da ita sai samu sabani wannan ya binan wannan ya binan kuma sai a je gari guda wa idahuhu mal yace to yadda zan yi maka bayanin sa annal manat makanun nauti abinda ake cewa al manat wurin da ake tabbatar da hukunci wa huwa ta'liq shine wurin rataye abu kenan wa minhu qawlu hassan akwai magana da imamu hassan yayi wato abin nan radiyallahu an ɗaya daga cikin sahabbai shu'ara wanda suka kare da'awa da halshen su wa anta zanimun nita fi ali hashimin kama nita khalfar rakibil qadahul fardu wa anta kai zanimun kana wato la'im nan zanim ba ana nufin dan zina ba domin zanimun daga zanama ne wato shine a wanda yake mutum mai aibi aibi wanda ana ganin sa ko ko wanda ba a gani sabani wanda suke cewa utullin ba da zalika zanim shi wato utullin mai babban ciki ne ko kuma utullin mai yawan jan mutane ne zuwa ga sabon Allah ba da zalika bayan haka zanim kuma dan zina ne a'a zanim zaniyu ya kamata a ce in ma ana zancen dan zina ne dan haka wa anta zanimun dai kai wa zanimun kana abin zargi ko ko mutum wanda bai da sifa mai kyau ni tsafi ali hashimin wanda an karata ya nan ma yana so ya kama ka hujja cewa ni tsana an rata ya shi ne an gane ko kinan ba dan asalin wannan bane surtu irin wanga zamani da muke ciki matan aure sun samu lasisin da za su yi zina su kai ma mutane ƴaƴa tun da su ba su da matsala ta cewa sun zo da ciki an kada ka cikin alu hashimin kamali ta khalfar rakibi alqadahul fardu kamar yadda aka jefa ko aka rataya bayan mai tafiya alqadahu alfardu wato na ana nufin alqadah wato abin da yake tafiya da shi wanda ake rataya shi wato dan kibiya wanda yake guda ma'ana an rataya mishi shi amma ba nashi bane shine abin da abin da ake tabbata suwa to don haka dai zance mafi inganci zanim nan ba ana nufin to allaim shine mutumin da abin nan don haka ba a cewa kamar yadda idan muka duba za ku cewa waɗansu suna cewa ɗan zina utullin ba da zalika sun yi ɗan zina ne ba ɗan zina bane a'a na ana nufin mutumin da yake mai aibatacce ko kuma mutumin da an danganta shi zuwa ga wasu amma ba nasu bane kenan ba dole bane sai ya kasance dan zina dangantuwa ana yin ƙarya a danganta ma da yawan mutane masu uba ma zuwa ga waɗansu abubuwa sannan kuma wannan ba shi ke nuna cewa dan zina ba zai shiga aljanna ba saboda da yawan mutane waɗanda suke bada waɗannan fatawa sai kaga sun sa mutane sun daina yan zina da dama ko masu zina sun daina yin sallah sun daina abutun da an ce ba ta shiga aljanna alhali waɗannan hadisan ba su inganta ba ko kuma ma ba ma dan zina ba sai kaga wasu abubuwa da ake karawa musamman idan mutum ya duba cikin tafsiri na asawi karkashin wannan aya zaka iske an kawo dan zina da wane ne da wane ne ba su samu shiga aljanna alhali waɗannan asarkin ba su inganta ba domin shi bai da laifi a ciki wala taziru waziratun wizra ukhra shi dai ne abinda malamai sun kafi tafiya a kansa wannan baiti dai ne ya kawo mun kai bayani malam yace wal muradu bihi abinda ake nufi da shi kalma ta abin nan almanatikin nan makanu ta'liqul hukmi a cikin ilimin usulul fiqh inda ake tabbatar da hukunci dalilin da yasa aka kawo hukunci wa huwa al-illatu shine abinda ake kira illa fal manatu wal illa mutaradifan istilahan a wajen usulul fiqh abinda ake nufi da manat da illa duka abu guda ne wajen istilahi amma in mun kalli a larabci ba haka nan bane tunda illa canzawa abu da rashin lafiya manatun kuma abin da aka rataya to ma'ana hukuncin an rataya shi ne yana tafiya tare da ita in mun kalli ma'ana ta luka illa kuma shine abin da ya kawo tasiri wanda ya sa an ka samu canji har abu an ka sanya masa hukunci malam yake cewa illa annahu ghalaba at-ta'biru bi lafdh al-manati fi maslak al-khamis min masalik al-illa sai dai galibin malaman usulul fiqh suna amfani da kalimata wato al-manat cikin babi na biyar a cikin masalikul illa domin illa tana da masalaki guda goma yadda ake gano ta allazi huwa almunasaba wal ikhala wanda ake kira almunasaba wal ikhala munasaba dacewa hukunci da abu wal ikhala da kuma wato zaton cewa abin zai iya kasancewa haka fa innahu yusamma takhrij al manat ana kiransa takhrij al manat fitar da illa a gano mi dalilin da yasa abu aka yi masa hukunci kaza wa kadhalika fi al maslak al tasi' alladhi huwa tanqihul manat sai kuma maslaki hanya kenan ta tara a cikin usulul fiqh wanda ake kira tanqihul manat tace illa yadda za a yi a tace akai ga illa malam yace fa takhrijul manati abinda ake nuhi da takhrijul manat fitar da illa huwa istikhrajul illati a fitar da illa bi maslakil munasabati wal ikha ta fuskan munasaba da al ikhala kenan al ikhala afwan shine wato hanya ce ake bi a yi fitar da illoli idan aka ce misali giya haramun ce shin dan saboda an yi ta a ƙasa kaza ne ko ko dan saboda an yi ta da nau'i na icce kaza ne ko dan saboda kaza ko dan saboda kaza sai a samu sifofi shin ko dan saboda cikin lokacin sanyi ne ko dan saboda lokacin lokacin zafi ne ko ko dan sana saboda tana sawon maye to kaga wannan shine takhrij za a yi kokari a fitar da ita har akai gare ta tanqihul manat malam yace wa tanqihul manat tasfiyatul illa wa tahdhibuha hatta la yakhruj shay'un salihun laha ita illan nan za a tace ta kinan za a yi kokari a gane mi addalili wanda yassa shin kasancewar ta tana samun maye ne shine illa da tassa don kasancewar ta an yi ta da da da da da da misali da hatsi ko da dawa ko ko an yi ta da inabi duk ba shi bane in dai tana samun maye to ita ce illa wala yadkhulu shay'un ghayra salihun laha kuma shi zai sawa in an tace duk wani abu wanda bai zamanto illa ba ba zai shiga ba kama huwa ma'lumun fi mahallihi kama yadda yake sananne na a cikin mahallinsa malam yace wa amma tahqiqul manat amma abinda ake nufi da tahqiqul manat wa huwa al-gharad huna abinda shine muke son mu kai gare shi fa huwa an yakuna manatul hukmi muttafaqun muttafaqan alayhi bainal khasmaini ya zamanto tabbatar da illa malamai sun tabbata akan shi sun yarda sakankanin masu jayayya illa anna ahaduhuma sai dai ɗaya daga cikin su ya kulu zai ce huwa mawjudun fi hadha al-far' malam zai ce wani zai ce akwai wannan illa a cikin reshe wasani ya kulu la wani ya ce a babu wannan illa wa misaluhu malam yace to zan baka misali al ikhtilafu fi qat'in nabash sabanin da malamai suka yi wajen yanke hannun annabash mai satar mai satar likafani wal iyadu billah babu imani mutumin da ke satar likafani an gane ko kuma gashi yanzu ma ba satar likafani ba har zuwa makabarta ɗiban naman jikin mamaci don saboda yin sihiri zuwa ai zina da gawa ko ai luwaɗi da ita wal iyazu billah da abubuwa da sun yi nisa da masu zuwa ma su yi sata saboda yan an aji mashin ko mota su yi sata a makabarta da kuma abin da ya kama da haka imani ya tafi ko satar salula ko satar mashin ko mota malam yace malamai sun yi sabani fi qat'in nabash a yanke hannun annabash mai alladhi yanbushul qabr kenan wanda yake satar likafani fa inna aba hanifa rahimahullahu ta'ala abu hanifa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama da kuma dukkan abin nan malamai yuwafiqul jamhur ya dace da jamhur ma'ana ala anna sadiqata hiya manatul qata cewa sata ita sa za a yanke masa hannu walakinahu sai dai shi ya kula na cewa lam yatahaqqaqul manatu fin nabash wato illa bata tabbata ba ga mutumin da yaje yayi sata a makabarta ya cire likafanin mamaci wal iyadu billah li'annahu ghairu sariq domin shi ba barawo bane bal huwa akhidhu malin aridun lidhiyai shi ya zo ne ya dauki dukiya wadda tana ana wato tozartuwa tana iya gitta mata kal multaqit min ghairi hirzin kamar kuma wanda yayi multaqit wanda ya tsintsi abu min ghairi hirzin ba tare da wurin da ake boye abu ba mutumin da ya tsintsa kuɗi a hanya an san kuɗi ba a je su a hanya amma mutum bai shiga gidan mutum ya iske kuɗi cikin akwati ya ce tsintsa su yayi wanda za a iya cewa sata ne almuhimmu dai mallan yana nuna maka cewa ana iya samun sabani waɗansu malamai su yi ittifaki akan wani hukunci an gane ko sai dai cewa lalle tabbas ita sata tana sawa a yanke hannu amma shin akwai wannan illa wannan mutumin zamu kira shi barawo saboda ya ji ya ɗauki dukiyar da ba tashi ba ko ko a zamu ce a shi mamaci dama an riga an sa cikin kabari kuma dukiya ba irin wadda ake tsaro bace irin wannan sabani ne na malamai to ƴan uwa musulmi lokacin mu ya kare kuma mas'ala bata kare ba tana da tsawo dole dai karatun mu ina ganin na ƙarshe nan zai tsaya insha Allahu ta'ala za mu tsaya a nan sai darasin mu na gaba insha Allahu ta'ala za mu zo mu tashi akan wato waɗannan ƙa'idodin da malam ya kawo waɗanda suna da muhimmanci duk da yake ba kowa yake fahimta su ba amma dai taɓa su yana da amfani insha Allahu rabbul alamin abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh